الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أغني يو بكو إليكو تقوس yau takwas ga watan jumadal ula hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina 1446 wadda ta yi daidai da goma ga watan sha ɗaya miladiya ta 2024 kamar yadda muka sabu haduwa a wannan majalisi mai albarka na musab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuro a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin usulus sunna na ibn abi zamanin a wannan kuma shine darasi na 38 a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun karanta babi na 35 babin da ke magana akan ƙaunar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yana daga cikin aƙidar ahlus sunnati wal jama'a mutum ya ƙudurce ƙaunar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a zuciyarsa kuma ya zamanto mai tallatawa da kuma yada kyawawan halayensu da ɗabi'unsu da kuma falalarsu ya kuma kame da tattaunawa ko kutsawa cikin abin da ya gudana a tsakaninsu mun karanta wasu daga cikin ayoyin alkur'ani da allah maɗaukakin sarki ya yabe su allah maɗaukakin sarki ya nuna matsayinsu da darajarsu da ɗaukakarsu kamar suratul fatih mun karanta ayar muhammadun rasulullah والذين معه والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم wurare daban-daban cikin alkur'ani yabon sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma wajabcin ƙaunarsu da yin addu'a gare su duk wurare daban-daban Allah ya yi bayanin haka kaman wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran azima lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju har zuwa ƙarshen ayoyin mun karanta wasu daga hadithan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda karnin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ma annabi ya bashi ya shaide shi da cewa shine mafi alkhairin karni da aka taba yi a doron kasa khairul um khairu ummati karni minhum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum har zuwa ainihin wato karshen hadithin mun karanta hadithi na 185 shi ma duk da yake magana akan wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ku mutane ku sani lalle na yadda da Umar da Uthman da Aliyu da Dalha da Zubair da Muhajiruna da Al-Ansar da aka ku san haka game da su ya sake cewa ya ku mutane lalle ku sani Allah ta'ala ya gafarta wa sahabbai yan Badar da na Hudaybiya yace ya ku mutane kada ku kuskura ku bata min rai ta hanyar taba sahabbaina da surukaina ya ku mutane kar ku yadda Allah maɗaukakin sarki ya caje ku da zaluntar wani daga cikinsu fa inna ha min mala tuhabu domin wannan haƙƙin yana daga cikin haƙƙin da ba a yin kyautarsa ba a sarayar da shi sannan mun karanta hadisin idza zukira alqadaru fa amsiku wa idza zukira zukiratin nujumu fa amsiku wa idza zukira ashabi fa amsiku akwai abubuwa guda uku dan an ambace su ka ja bacin ka kai shiru in ana magana kaddara karka tsoma baki kai shiru in ana magana taurari kame bakinka in ana maganar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su ma aka ce ka kame bakinka duk mun karanta waɗannan hadisai duk da wato wasu daga cikin isnadan suna da rauni amma mun samu shawahid da mutaba'at a wasu wuraren kamar yadda ba karanta za mu tashi akan babi na 36 kuma darasi na 38 babun mala ya ce ga wani babi fi taqaddumi abi bakarin wa umara wa uthmana wa ali shi wannan babin a cikinsa za mu ji gabatar da sayyidina abubakar da umar da uthman da ali على محمد رحمه الله رضي الله عنه ومن قول أهل السنة أن أفضل هذه الأمة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وأفضل الناس بعدهما عثمان وعلي yace na daga cikin aƙidar ahlus sunna wal jama'a duk inda ka gansu a duniya sun yarda cewa anna afdala hadhihi al umma mafi falalar wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba'ada nabiyina sallallahu alaihi wasallam bayan annabin mu sallallahu alaihi wasallam abubakirin babu mai falalar abubakar wa umar da umar wa afdalan nasi ba'dahuma mafi falalar mutane bayan abubakar da umar usman wa ali akwai usmanu wa ali wannan ita ce aqidar ahlus sunnati wal jama'a da inda suke cewa wanda ake gabatarwa daga cikin sahabbai mafi falalarsu bayan annabi sallallahu alaihi wasallam abubakar umar uthman ali قال وحدثني وهب عن العناق قال حدثنا أبو البشر عبد الرحمن ابن الجارود قال حدثنا عبد الله ابن صالح قال حدثنا نافع بن يزيد عن زهرة ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اختار أصحابي على جميع العالمين سوى النبيين والمرسلين واختار لي من أصحابي أربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعليا فجعلهم خير أصحابي وفي أصحابي كلهم خير واختار أمتي على سائر الأمم ابن أبي زمانين yake cewa wahab ya zantar da shi wannan hadisin daga inaqi al-inaqi yake cewa haddathana abu abul bishr abul bishr ya zantar da mu wannan hadisin abul bishr bin abdullah wato abdurrahman abul bishr abdurrahman ibn al-jarud kenan shi kuma yake cewa abdullahi bin salih ya zantar da mu wannan hadithin shi kuma ya ce nafi ibn yazid ya zantar da mu wannan hadithin daga zuhura ibn sa'idin shi kuma daga sa'id bin musayyib sa'id bin musayyib shi kuma ya ji hadithin daga jabir dan abdullahi radiyallahu anhu قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منزل الله صلى الله عليه وسلم يتي إن الله اختار أصحابي Allah ya zaɓi sahabbaina ala jami'il alamin a kan sauran dukkan talikai siwan nabiyyina wal mursalin banda annabawa da manzanni babu wani mafi falalar da ya kai babu wani mai falala da ya kai sahabbai kaf duniyan nan in ka cire annabawa da manzanni ba mai falalar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya zaɓi sahabbaina akan sauran dukkan halittu banda annabawa da manzanni waqtara li min ashabi arba'a yace ya kuma zaba mun mutum hudu daga cikin sahabban na waɗanda su ne masu daraja ta kololuwa ababakarin wa umara wa uthman wa ali yace akwai sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina uthman sayyidina ali faj'alahum khayra ashabi manzala ce wa'annan sai Allah ya sanya su su ne mafi alheri cikin sahabbaina wa fi ashabi kulluhum khair yace kai sahabbai na gaba ɗayan su akwai alheri a tattare da su wa ikhtara ummati kaman yanda Allah ya zaɓi al'ummata ala sa'iril umami akan sauran al'ummomi shi yasa al-maqdisi a cikin al-iqtisadi fil i'tiqad yake cewa wa na'taqidu mu kan muna kudurce anna khaira hadhihi al-umma mafi alherin wannan al'umma wa afdalaha mafi falalarta ba'da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahibahul akhas sahabinsa abokinsa na musamman wa akhuhu fil islam dan uwansa a musulunci wa rafiquhu fil hijrati wal gar abokinsa a hijira da kuma zama a kogo abubakar ne siddiq shine abubakar siddiq wa waziruhu kuma mataimakinsa wazirinsa fi hayati a rayuwarsa wa khalifatuhu kuma khalifansa ba'da ba'da wafati bayan rasuwarsa wane ne wannan shine Abdullahi bin Uthman Atiq ibn Abi Quhafa to bayan sai yace thumma ba'dahu al-Faruq bayan sa sai kuma sayyidina Abubakar Faruq Abu Hafsin Umar bin al-Khattab alladhi a'azza Allah wa azhara ad-din wanda Allah ta'ala ya ɗaukaka addini ya kuma bayyana addini da shigowarsa thumma ba'dahu dhun-nurayn bayan sayyidina Umar sai kuma dhun-nurayn ma'abocin haske biyu abu abdullah wanda ake masa alkunya da abu abdullah Uthman bin Affan allazi jama'a alquran wanda ya tattara alqurani wa azhara al'adala ya bayyanar da adalci a lokacin kalifancin sa wal ihsan da kuma ihsani thumma ibn ammi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sannan sai dan baffan annabi sallallahu alaihi wasallam wa khatnatuhu wa khatnatuhu wa khatanuhu kuma sirikinsa ala ali ibn abi talib ridwanullahi alaihim Allah ya ƙara musu yadda fa haula il khulafa ar-rashidun wala immatul mahdiyun ka duba shafi na 198 zuwa 200 na wancan littafi al-iqtisad fil i'tiqad ka kuma duba as-sunna na Abdullah mujalladi na biyu shafi na 574 da kuma sharhu sunna na Imam al-Lalaka'i a mujalladinsa na bakwai shafi na 1237 da abin da ya biyo bayan wannan shafin da kuma sharhin al'aqidatu tahawiyya shafi na 471 zuwa 485 wannan hadisin da muka ji yanzu isnaduhu da'ifun wannan hadisin da muka karanta yanzu isnadin sa mai rauni ne wa huwa batilun hadisin ma batil ne illar da ke cikin wannan hadisi akwai Abdullahi bin Salih al-Misri wanda shine sakatare katibul Layth ibn Sa'ad bayanin halinsa ya gabata tun a hadisi mai lamba ta 120 lamba ta 28 Abu Zur'at razi ke cewa an jarrabi an jarrabi Abu Salih da wani da ake kiransa Khalid ibn Najih a cikin hadisin Zuhra ibn Ma'bad daga Sa'id shine wannan hadisin walaysa lahu aslun bashi da asali Ahmad ibn Muhammad at-Tasturi yake cewa na tambayi Abu Zur'a game da hadisin Zuhura game da falala sai ce batilun hadisi ne na ƙarya wada'ahu Khalid al-Misri yace Khalid al-Misri shi ya kirkire shi wa dallasahu kuma yayi tadlisin sa a cikin littafin Abi Salih sai nace famar rawahu an Sa'id ibn Abi Maryam qala kadhab to waye ruwaici hadisin daga Sa'id ibn Abi Maryam yace shi ma makaryaci ne قد كان محمد ابن الحارث العسكري حدثني به عن أبي صالح وسعيد وقال النسائي حدث أبو صالح بحديث إن الله اختار أصحابه وهو موضوع حديثي ليه موضوعي حديث كرياني كدوبة شن الميزان مجلد نبيو شافينا تاريخ دا أربعين دبيو دا زوا تاريخ دا أربعين دا أكو حديث ابن جرير الطبري يفتد شيء شن صريح السنة rakam na 23 haka al-khatib al-baghdadi a cikin tarihu baghdad mujalladi na uku shafi na 162 haka al-muwaddih a cikin mujalladi na biyu shafi na 280 haka al-bazzar a cikin al-musnad haka ibn hibban a cikin al-majruhin haka al-lalaka'i cikin sharh sunna dukkanin su ta hanyar abdullahi ibn salih bihi marfu'an al-khatib yake ta wannan hadithin garib ne ta hadithin ibn musayyib daga jabir sannan daga hadisin zuhra ibn ma'bad daga sa'id tafarrada bi riwayati nafi ibn yazid anhu wato nafi ibn yazid shine ya kadaita da wannan riwaya daga gare shi wa qad taba abdullah ibn salih ala riwayati sa'id sa'id ibn abi maryam yayi wa abdullah ibn salih mutaba'a a cikin wannan riwaya farawahu an nafi'in hakaza قلت تقدم قبل قليل قول أبي زرع زرعة الرازي في, في رواية سعيد ابن أبي مريم واستنكاره لها البزار يتي لا نعلمه يروي عن جابر إلا بهذا الإسناد ولم يشارك عبد الله ابن صالح في روايته هذه عن نافع ابن يزيد أحد نعلمه حديث ضعيف وحدثني وهب عن ابن وضاح قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا شاذان عن عبد العزيز ابن أبي سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كنا نفاضل ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه متوافرون فنقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبو بكر وعمر وعثمان ثم نسكت ibn abi ibn abi zamanin yake cewa wahab ya zantar da shi wannan hadisin daga ibn waddah shi kuma yake cewa ibn abi shayba ya zantar da su wannan hadisin shi kuma yake cewa shazan ya zantar da su wannan hadisin daga abdul aziz ibn abi salama daga ubaidullah daga nafi daga ibn umar abdullahi dan umar yake cewa mun kasance mu sahabbai nufadilu muna fifitawa wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu mutawafirun kuma a lokacin da muke faɗin wannan fifikon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suna da yawa shine mutawafirun ay kathirun fa naqulu rasulullah in muka tashi jerowa sai mu ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa abubakar daga shi sai sayyidina abubakar wa umar sai umar wa uthman sai uthman thumma naskutu sannan sai mu shiru an gane ko wannan hadisin shi ma isnadin sa da'ifi ne duk da cewa matanin sahihi ne a cikin isnadin akwai ibn wadda wanda mun sha magana a kansa ma ragowar rijal din thiqat ne imam al-bukhari ya fitar da wannan asar din a cikin sahihul bukhari ta hanyar muhammad ibn hatim an shazan an abdul aziz bihi قال وهب قال حدثنا العناقي قال حدثنا نصر بن مرزوق قال سمعت إدريس يقول حدثنا الفضل بن مختار عن الربيع بن سبيح عن الحسن قال أدركت عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يفضلون أبا بكر وعمر وعثمان ابن أبي زمانين ita isnadin dai kamar shi wancan din ne wato ibn wahab ya zantar da shi wannan hadisin yake cewa shi kuma inaqi ya zantar da su shi kuma yake cewa nasr bin marzuq ya zantar da su nasr bin marzuq yake cewa naji idris yana cewa al-fadl bin al-fadl bin muqtar ya zantar da su wannan hadisin daga ar-rabi' ibn subayh daga hasan hasan al-basri yake cewa adaraktu iddatan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace na riski da dama da yawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hum yufaddiluna Abubakar wa Umar wa Uthman suna fifita sayyidina Abubakar da Umar da Uthman suna fifita su akan sauran sahabbai wannan abin da ya gabata na hadithin da muka karanta wato zai zama shahid akan wannan wanda muka karanta yanzu قال وهب قال حدثنا العناقي العناقي قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح الجهني قال قلت لشريك ما تقول في من فضل عليا على أبي بكر وعمر فقال أذرى على اثني عشر ألفا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم ذهبت من فوري إلى سفيان الثوري فسألته عن ذلك فقال أذرى على اثني عشر ألفا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أخوفني مع هذا ألا يسعد له إلى السماء تطوع الإناقي كتشوى ما هي فينا يا زن تدني وانا حديثي shi kuma yake cewa Ahmad ibn Salih ya zantar da su wannan hadisin shi kuma yake cewa mahaifinsa ya zantar da shi wannan hadisin abu salih aljuhani ya zantar da mahaifinsa wannan hadisin yake cewa qultu li sharikin na tambayi sharik ma taqulu me zaka ce fi man faddala aliyan ala abi bakar wa umar me za ka ce game da wanda ya fifita sayyidina ali akan abubakar da umar wanda ya ce aliyu ya fi abubakar da umar falala me za ka faɗa a kansa faƙali sai ce abinda zan ce wanda da yake ganin aliyu radiyallahu anhu ya fi sayyidina abubakar da umar falala azra alatnai ashara alfan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya aibata mutum dubu goma sha biyu daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya zargi domin azra al'izra yana ɗaukan ma'anar zargi ko aibatawa wulaƙantarwa wato duk wanda ya ce ya ce sayidina ali radiyallahu anhu ya fi sayidina abubakar da umar to kaman ya wulakantar ya kuma aibata mutum dubu goma sha biyu daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam qala yace thumma dhahabtu min fawri ila sufyan ath-thawri yace nan take kuma sai na sauri na tafi wajen sufyan ath-thawri dan shi ma in ji ta bakin sa fa sa'altu an zalika shi ma sai na tambaye shi game da me fifita aliyu radiyallahu anhu akan abubakar da umar fa qala sufyan ath-thawri shi ma yace azra alatnai ashara alfan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ci fuska ya ci zarafi ya ci mutuncin mutum dubu goma sha biyu daga sabon annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma akhwafuni ma'a hadha abin da yafi ban tsoro tare da wannan Allah ya tsada lahu ila sama'i tadawu'un me irin wannan aqidar kada ya zamto aikinsa na alheri na nafilfili ya zamanto ba zai dinga hawa zuwa sama ba ce ina jin tsoron kada ya dinga ta ɗau'i ma Allah ya karɓa wannan hadisin imam abu dawud ya fitar da shi a cikin sunan ɗinsa mujalladi na biyar rakam na 463 ta hanyar muhammad ibn miskin yake ce haddathna muhammad alfiryabi qala sami'tu thawri fa dhakara nahwahu sai ambaci makamancin wannan قال وهب قال حدثنا محمد محمد بن عبد الملك ابن ايمن قال حدثنا الحارث ابن ابي اسامه قال حدثنا المقري قال حدثنا عمر بن عبيد الخزاز قال حدثنا سهيل بن ابي صالح عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه قال كنا معشر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونحن متوافرون نقول أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت وهب yake cewa Muhammad ibn Abdul Malik ibn Ayman ya zantar da su wannan hadithin shi kuma yake cewa Al-Harith ibn Abi Usama ya zantar da su wannan hadithin shi kuma yake cewa Al-Muqri ya zantar da su wannan hadithin shi kuma yake cewa Umar ibn Ubaidillah ibn Ubaid al-Khazzaz ya zantar da su wannan hadithin wannan hadithin shi kuma yake cewa Suhail ibn Abi Salih ya zantar da su wannan hadisi daga mahaifinsa daga Abi Hurairah Allah ya kara masa yadda ya ce kunna ma'ashar ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam abu hurairah yace mun kasance mu jama'ar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu mutawafiruna kuma muna da yawa naqulu muna cewa afdalul ummati ba'da nabiha fiyayyan wannan al'umma ta manzon Allah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam abubakar sayyidina abubakar ne thumma umar sannan umar thumma uthman sannan uthman thumma naskut sannan muka yi shiru an fahimta ko wannan hadithin shi ma isnadinsa yana da rauni a cikin isnadinsa akwai umar ibn ubaidin al-khazzaz abu hatim ya yi magana a kansa ya ce shekun da'iful hadith a duba ajjar mujalladi na shida shafi na 126 da almizan mujalladi na uku shafi na 212 haka al-harith ibn abi usama wal athar akhrajahu al-harith ibn abi usama alharis ibn abi usama ya fitar da wannan asar din a cikin musnad dinsa kaman yanda yazo cikin bughyatul bahis a mujalladi na biyu shafi na 959 ta hanyar abi abdurrahman al-muqri daga umar ibn ubayd al-khazzaz bihi mithlu da haka hadisin shi ma isnadin sa yana da rauni bai inganta ba hadithin da ya gabaci wannan abinda aka ce shine lam a'thir alai illa anna ma taqaddama yashhadu lahu shi malamin da yake yin wannan takharijin da taqiqin yace bai ci karo da wani wata magana ba game da wannan hadithin amma dai hadithin da ya gabace shi ka wanda kafin wanda kake tambayar yake cewa zai zama shahid a kansa tunda duk ma'anar su iri ɗaya ce mafhum ko yayi قال وهب قال وحدثني ابن وضاح قال سألت يوسف ابن عدي فقلت له أبو بكر وعمر أفضل هذه الأمة بعد نبيها قال نعم وليس يختلف في ذلك إلا من لا يعبأ به وإذا أردت فضلهما فانظر إليهما مما جعلهما الله مع نبيه في قبرين وهب يكتشوى ابن وضاح يا زنت دشي حديثي ibn wadda yake cewa na tambayi yusuf ibn ali na ce masa abubakar da umar su ne mafi falalar wannan al'umma ta annabi bayan annabinta qala na'am sai ainihin wato ya ce e kware haka ne walaisa ya talifu fi zalika ya ce babu wanda yake sabawa akan haka cewa ba su bane mafiya falala illa man la uba ubihi sai wanda ba a damuwa da shi sai wanda ba a damuwa don ya ce bai yadda ba ko ya ce ba su ba ne ba a damuwa da shi amma duk wani wanda ya isa a damu da maganarsa maganarsa take da muhimmanci duk sun tafi akan cewa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam babu mutum mafi falala da ya kai abubakar daga shi sai umar ina fata gane babu wanda ya sabani sai wanda sabaninsa ba wani abun lura bane ba abun kula bane ba a damuwa da wannan sabanin wa idza aratta fadlahuma in kana so kuma ka ƙara gane falalarsu fanzur ilaihima ka kalle su mimma ja'alahum Allah daga irin baiwar da Allah ya musu na sanya su ma'anabihi tare da annabinsa fi kabarin a kabari guda duk ko makiyinsu ya san manzon Allah Abubakar Umar haka suke kuma lokacin da aka yi haka Aliyu yana nan Fatima tana nan da sauran duwa'in da ake ganin ahalul baiti su abbas duk suna nan na ba ta gane da haka inda an san makiyan annabi ne sallallahu alaihi wasallam to babu yanda za a yadda abubakar ya rasu a ajiye shi kusa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ba a daddara ba kenan umar ya rasu shi ma kuma ajiye shi a gurin to duk wanda yake so ya gane falalar wa'annan bayan Allah ya san lalle fa ba su da sa'a to ya kalli makwancinsu da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sun rayu da shi a nan duniya kuma bayan rasuwarsu sun sake haduwa a makwanci guda daya na fata an gane wannan shi ma isnadinsa da'ifi ne saboda akwai ibn waddah ko ibn waddah bayaninsa ya gabata sai dai wannan magana ta yusuf ibn adi fi iddatin في عده للتفضيل بين الأربعة على الجادة بل هي المعتقد الذي يعتقده أهل السنة وقد مر آنفا بعض النصوص بذلك فانظرها yake ta hadisin da ya da'ifi ne amma wannan magana ta Yusuf ibn Adi game da lissafa lissafa waɗanda suka fi falala tsakanin waɗannan mutum hudu alal jadda akan daidai ne bal hiya al mu'taqad wannan ita ce ma aqida allati ya'taqiduhu ahlus sunna wanda ahlus sunna suke kudurcewa bayanin nassosin da suka yi magana akan haka sun gabata ka koma ka duba su قال يوسف وإنما وقع الاختلاف في التفضيل بين عثمان وعلي يوسف ابن عدي yake cewa inda ma aka samu sabani game da waye fi falala baina Uthman wa Ali tsakanin Uthman ne da Aliyu amma abubakar umar ba su da sa'a wannan dama ba a kara su da wani amma inda saɓani yake tsakanin malamai tsakanin Uthman da Ali radiyallahu an sayyidina Uthman ya fi Aliyu falala ko falala ko Aliyu ya fi sayyidina Uthman falala an gane ko wa ana aqul Yusuf bin Ali yace ni dai ina cewa Abubakar wa Umar wa Uthman wa Ali ya ce haza ra'ayi wannan ra'ayina kenan ni a ra'ayina abubakar shine na farko daga shi sai umar daga shi sai uthman sai kuma ali yace ba kuma ra'ayi na kadai ba ma wa ra'ayu mallaki na min ahlus sunna kuma wannan shine ra'ayin duk malaman da muka haɗu da su cikin ahlus sunna duk malaman da muka yi karatu a wajen su ko muka haɗu da su wannan shine fahimta su shine ra'ayin su wala yasa'ul qawlu bima siwa zalika bai ma halatta ai wata magana sabanin wannan قال وهب قال وحدثني وحدثني ابن وضاح عن محمد بن سعيد بن أبي مريم عن نعيم بن حماد عن عبد الله بن المبارك بن المبارك أنه قال نأخذ باجتماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وندع ما سواه وقد اجتمعوا على أن عثمان خيرهم فعثمان خير هذه الأمة بعد أبي بكر وعمر وبعدهم علي ثم خير هذه الأمة بعد هؤلاء الأربعة أصحاب الشورى ثم أصحاب أهل بدر ثم الأول فالأول من سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأعرفهم حق سابقهم وهب yake cewa ibn wadah ya zantar da shi wannan hadithin daga Muhammad ibn Sa'id ibn Abi Maryam shi kuma daga Nu'aym ibn Hammad shi kuma daga Abdullah ibn al-Mubarak Abdullah ibn al-Mubarak yake cewa na akhudhu bi ijtima'i ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam mukan muna yin riko ne da ijma'in sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa nad'u ma siwahu muna watsi da duk wani duk wata magana da ba ita ba ijma'in da sahabbai suka yi muna kansa inji Abdullah ibn al-Mubarak duk wani abu sabanin ijma'in da sahabbai suka yi akan wannan matsala ba mata ba ma kallon sa muna watsi da shi wa qad ijtama'u sun hadu ala akan anna Uthmana cewa sayyidina Uthman khairuhum shine mafi alherin sahabbai fa Uthmanu kenan Uthman khairu hadhihi al-umma shine mafi alherin wannan al'umma ba'da Abi Bakr wa Umar bayan Abubakar da Umar wa ba'dahum bayan waɗannan mutum uku Abubakar Umar Uthman علي سيكون سيدنا علي رضي الله عن الجميع ثم خير هذه الأمة بعد هؤلاء الأربعة sannan kuma mafi alherin wannan al'umma bayan waɗannan sahabbai guda hudu ashabu shura su ne ‘yan shura mutum nawa mutum shida kuma su ne asharatul mubashiru na biljanna ɗin nan ‘yan shura mutum shida ka cire waɗannan khulafa'ul arba abubakar umar uthman ali sewa talha ko sewa الزبير سوى سعد سعد سوى سعيد سوى أبو عبيدة كو سوى عبد الرحمن بن عوف سونا كيران su shida in ka hada da wancan to kaga banda waɗancan guda hudu khulafa'ul arba to waɗanda suke wato suke biye da su a falala su ne ragowar mutum shida din thumma ahlu badarin sannan sai kuma yan badar waɗanda suka je yakin badar su 300 da wani abu thumma al-awwal fal awwal sannan na farko sannan mai bin sa an gane ko ma'ana wa ya riga zuwa sannan wa sannan wa min sa'ir ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam daga sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam fa arifhum haqqa sabiqihim ka gane haƙƙin wato rigayensu ka gane haƙƙin riga haƙƙin rigayensu wayancan ka cire waɗancan guda hudu na farko sai waɗannan guda shida daga su sai sahabbai yan badar to daga su kuma sai waye riga shigowa musulunci ka gane wani ya riga wani shigowa wani ya riga wani shigowa wani wani ya riga shi shigowa haka an fahimta قال وهب قال وحدثنا ابن وضاح قال حدثنا موسى قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال لما قدم عبد الله من المدينة بعد قتل عمر قال أمرنا خير من بقي ولم نعل يعني عثمان ibn wahab yake cewa ibn waddah ya zantar da su wannan hadithin shi kuma yake cewa musa ya zantar da su wannan hadithin shi kuma ibn mahadi shi kuma shu'ba ibn abdul malik ya zantar da su wannan hadithin ibn maisara daga annazal ibn sabra Nazzal bin Sabura yake cewa lokacin da Abdullahi dan Mas'ud ya iso garin Madina ba'da qatl Umar radiyallahu an bayan an kashe Sayyidina Umar radiyallahu anhu qala sai ce amarna khayra man baqiya mun shugabantar da mafi alherin waɗanda suka yi saura shine Sayyidina Umar kenan an gane ko ko kuma amarna mun shugabantar da khayra man baqiya mafi alheri daga waɗanda suka rage walam na'alu ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba ya'ani yana nufin Usman ma'ana sun shu yanzu kuma Abdullahi dan Mas'ud shi ma yana tare da mubaya'ar cewa Sayyidina Usman ya zama khalifa bayan Umar shine ma'ana mun shugabantar da mafi alherin wanda ya rage yanzu wanda ya saura cikin sahabbai walam na'alu ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba ya'ani Usman yana nufin Sayyidina Usman radiyallahu an قال وهب وقال لي ابن وضاح وهذا رأيي ابن وضاح yake cewa wannan ni ma shine ra'ayina ina fata an gane to wancan na farkon da muka karanta shi ma isnadin sa yana da rauni a cikin isnadin akwai ibn wadah kamar yadda aka sani sannan akwai nu'aym ibn hammad wa huwa al-khuzai al-hafiz yayi magana akan sai ce saduqun yukhdi yukhdi kathiran ya ce mutumin kirki ne sai dai yana da yawan kuskure sosai ka duba at-taqrib ka duba al-maghni a duk ka duba wa'annan zaka ga bayanin da malamai suka yi akai shi kuma wannan wanda muka karanta na karshe shi ma isnadin sa dai kamar wanda ya gabace shi ne shi ma isnadi ne mai rauni wanda al-khatib ya fitar da shi a cikin tarikh Baghdad ta hanyar Shu'ba daga Abdul Malik a bihi ka kuma duba tahzibul kamal da tahzibut tahzib a duk za ga ainihin wato wannan faƙaɗi zukira ƙaulato ibn mas'ud wato da an ambaci wannan magana ta abdullahi dan mas'ud babun ibn abi zamanin ya ce ga wani babi babi na talatin da bakwai fi wujubi sam'i wa ta'a a cikin wajabcin sauraron shugabanni wa ta'ati da kuma yi musu da'a قال البربهاري رحمه الله في كتابه العظيم امام البربهاري a cikin wannan babban littafin nasa sharh sunna a rakam na 29 zuwa na 30 yace was-sam'u wat-ta'a lil a'imma fi ma yuhibbu Allah wa yarda ana yi wa shugabanni biyayya a saurare su cikin abin da Allah yake so kuma ya yarda wa man waliyal khilafata duk wanda ya zama khalifa bi ijma'in nasu alaihi ta hanyar haɗuwar mutane akan zaɓarsa wa ridahum bihi kuma da yardar su mutane duk sun yarda da shi fa huwa amirul mu'minin to a musulunci duk wanda aka bashi kalifanci da, da, ra'ayin ko da wato da ijma'in sauran mutane da yardar su to shine amirul mu'minin to idan mutum ko ya zama haka fala yahillu li ahadin an yabita laylatan bai halatta mutum ya kwana wala yara anna alaihi imaman ya kwana ɗaya yana ganin ba shi da shugaba wato bai halatta in akwai irin wannan shugaban to bai halatta wani mutum ko wasu tsirarin mutane su dinga ganin su kan ba su ba su yarda da wannan shugaban ba ba su da shugaba barran kana au fajira wannan shugaban mutumin kirki ne ko fajiri ibn abi hatim yake cewa na tambayi mahaifina da abu zur'a game da mazhabar ahlus sunna sai ce wa ma adraka alaihi ulama fi jami'il amsar hijazan wa iraqan wa misran wa shaman wa bunan wa yumnan ko wa yamanan fa kana min madhhabihim wala nara al-khuruj ala al-a'imma wala al-qital fil fitna wa nuti'u liman wallahu Allahu amrahu wala nanzi'a yadan min da'ati قال محمد محمد ابن ابي زمن يce wa min qauli ahli sunnati yana daga aqidar ahli sunna anna sultana lalle shugaba zillullahi fil ard inwar Allah ne a doran ƙasa shugaba inwar Allah ne a doran ƙasa wa annahu yanda al'amarin yake man lam yara ala nafsihi sultanan duk wanda yake ganin shi ba shi da shugaba barran kai- kana au fajiran shugaban nan mutumin kirki ne ko kuma fajiri ne fa huwa ala khilafi sunna to ya saba wa sunna a sunna ba a tafiya babu shugabanci komai lalacewarsa na ba ta gane komai lalacewar shugaba a a tsari na ahlus sunna a tafiyar ahlus sunna annabi da sahabbai ba a taba wayar gari annabi sallallahu alaihi wasallam ko bayan ya bar duniya sahabbai sun zauna karazuba ba shugabanci ba ina ba ta gane da haka ya saba da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya dinga ganin shi kam ba shi da shugaba wa qala azza wa jal Allah mai girma da ɗaukaka ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ati'u Allah wa ati'ur rasul ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a wa ulil amri minkum da kuma majibinta al'amarin cikin ku suratul nisa'i aya ta 59 wa fassara ahlul ilm malamai ma'abota ilimi sun fassara hadhihi al-ayata wannan aya bi tafasira da fassarori da dama ta'ulu amma fassarorin gaba ɗaya ta'ulu suna komawa ila ma'anan wahid wahidin zuwa ga wata ma'ana guda ɗaya idza ta'aqqabaha muta'aqqibun idan wani mai bibiya ya bibiya ya bibiyi fassarorin da malaman nan suka yi zai ga duk ma'anar tana komawa zuwa ga ma'ana guda ɗaya kana al-hasan hasan al-basri ya kuli yana cewa humul ulama'u da Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzan Allah da'a da kuma ulil amri minkum majibinta al'amarinku Hassan al-Basri ya ce ba wasu bane majibinta al'amarinku face malamai ce malamai sune ulil amri da haka ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzan Allah da'a ku kuma yi wa malamanku da'a cikin abin da da'a ne ga Allah da manzansa wa kana ibn Abbas yaqul Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu yana cewa hum umara'us saraya kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza Abdullahi ibn Abbas ya kuli yana cewa hum umara'us saraya suwaye ulul amri ulul amri yace hum umara'us saraya sune wato kwamandojin rundunonin yaki kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza ba'atha sariyatan idan idan zai aika zai tashi wata rundunar yaki amara alaihim rajulan yana shugabantan musu da wani mutum ɗaya ya ce shine amir ɗinsu wa amarahum kuma manzo Allah yakan umarci sauran sojojin ya ce Allah yu khalifuhu kada su saba masa wa an yasma'u lahu kuma su saurare shi wa yudi'uhu su yi masa da'a wa kana zaid ibn aslam yaqul zaid dan aslam yana cewa wa ulul amri minkum da Allah ya ambata humul wulatu sune shugabanni su ne shugabanni sai yake cewa alatara baka ga cewa annahu bada abihim da su Allah ya fara magana ba faƙala ya ce inna Allah lallai Allah ya amurukum yana umartaku an tu'addul amanati ila ahliha ku mayar da amanoni zuwa ga masu ita ya'ani me yake nufi da al'amanat anan yana nufin alfai'u alfai'a ganima wasadaqati da zakka allazi sta'amanahum ala jam'iha wadda suka amince musu akan tattara ta wa qasmiha da rarraba ta wato dukiya ta al'umma wadda al'umma ta yadda wannan shugaban ya tattara suka amince masa akan tattarawar da kuma rabawa to su ne Allah ta'ala yake nufi da bayan Allah ya ce ya amurukum an tu'addul amanati wanda al'amanat shine alfai'u was sadaqat su waye masu tattara alfai'u was sadaqat ai ba malamai bane shugabanni ne wa idza hakamtum bainan nasi kuma Allah ya ci gaba da bayanin cewa idan za ku yi hukunci tsakanin mutane an tahkumu bil adl ku yi hukunci na adalci qala yace fa amara alwulata sai ya umarci alwulata shugabanni thumma aqbala alaina nahnu sannan mu kuma sai ya sake fuskanto mu fa qala sai ce adi'u allaha wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum an gane ko in ji in ji ainihin wato a zaid bin aslam ya ce kaga bayan Allah ya magana shugabanni sai kuma aka sake juyowa wajen mu mabiya sai Allah ta'ala ce ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri suwa aka gama magana akan su shugabanni to nan ma da aka ce ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum ana nufin shugabanni in ji zaid bin aslam idza lam yakun fikum malun قال ثم خرج فقال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير خير وأحسن تاويلا إذا لم يكن فيكم مال idan ya kasance babu dukiya a cikinku ƙala ya ce sun makaraja sannan sai ya fita daga wannan bayanin faƙala sai ce in kuntum tuminuna billah in har kun yi imani da Allah wal yawmil akhir da ranar lahira zalika khairun wannan shi yafi alkhairi wa ahsanu ta'wila kuma shine yafi kyau a makoma aqibatan kenan قال محمد محمد ابن ابي زمانين yake cewa فالسمع والطاعة لولاة الأمر أمر واجب ومهما قصروا في ذاتهم فلم يبلغوا الواجب عليهم غير أنهم يدعون إلى الحق ويؤمرون به ويدلون عليه فعليهم ما حملوا وعلى رعاياهم ما حملوا من السمع والطاعة لهم Muhammad ibn Abi, ibn Abi Zamani ne yake cewa fasam'u wa ta'atu ji da bi liwulatil amri ga shugabanni amrun wajibun wani umarni ne na wajibi wa mahama qassaru fi zatihim duk yanda suka kai da gazawa su a karan kansu falam yablughul wajiba alaihim ba su iya kaiwa wajen sauke wajibin da aka ɗora musu ba ko da sun kai ga irin wannan gazawar ghaira duk da cewa annahum yud'auna za fa a dinga jan hankalinsu za a dinga kiransu ilal haqqi zuwa gaskiya wa yu'maruna bihi za a dinga umartar su da aiki da kuma riko da gaskiya wa yadulluna alaihi kuma za a dinga nuna musu gafa gaskiya fa alaihim ma humilu su shugabanni abinda Allah ya dora musu na amana da nauyin al'umma yana nan akan su kuma Allah madaukakin sarki ba wasan kwaikwayo bane ba gaske bane zai tambaye su kuma zai musu hisabi akai wa ala ra'ayahum ma humilu su ma talakawan su suna nan da abin da aka dora musu su ma talakawan dora musu minas sam'i wa ta'ati lahum naji da kuma biyayya ga shugabannin su da haka kowanne Allah ya dora masa aiki talakawa Allah ya dora musu su ji su kuma yi biyayya ga shugabannin su cikin abin da bai saba wa Allah da manzansa ba su kuma shugabanni Allah ya ɗora musu amanar talakawansu da aka ranar tashin alkiyama da wannan amanoni za mu tashi su mabiya ga amanarsu a sam'uwa ta'a sun ji sun bi sun fita su kuma shugabanni sun sauke amanar da aka ɗora musu in sun sauke sun fita amma sauke ba kuma shi kenan su da Allah ko قال وحدثني إسحاق أنا من جدا قال وحدثني إسحاق عن أحمد ابن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ عن عاصم بن محمد عن أبيه عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان إسحاق ابن أبي زمانين yake cewa Ishaq ya zantar da shi wannan hadisi daga Ahmad ibn Khalid daga ibn Waddah daga ibn Abi Shayba ibn abi shayba yake cewa mu'az ibn mu'az ya zantar da su wannan hadisin daga asim bin muhammad daga mahaifinsa daga ibn umar Abdullahi dan Umar yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yazalu hadha al-amru fi quraish wannan al'amari na jagoranci da shugabanci ba zai gushe ba yana cikin quraishawa su za su yi tai ma baqiya minan nas nani matukar akwai sauran mutum biyu da suka rage a cikin su matukar akwai mutum biyu da ake so a shugabance su to wanda zai shugabance su cikin quraishawa ne sai in babu sai dai in babu su wani hadisin isnadinsa yana da rauni amma wal hadithu sahihun hadisin yana da inganci raunin saboda akwai ishaq bayani ya gabata akwai ibn wadda shi ma bayanin sa ya gabata amma imam muslim ya fitar da wannan hadisin ta hanyar asim ibn muhammad bihi mithlu an gane ko lam ma لا يزال هذا الامر في قريش ما بقي الناس اثنان yake tambaya wai har yanzu hadisin yayi expire ne yana nan ai hadisin kuma ingantacce ne da ma bai inganta ba ta to kaji bai inganta ba hadisi ne sai imam imam muslim ya kawo shi laka a tsari na musulunci da kalifanci na musulunci ma damar akwai cikin ƙurayshawa to ba wanda zai zama khalifa sai a cikin su an gane ko to insha Allah kila darasi na gaba ma dan ƙara fito da abin sosai kafin mu shiga darasi na gaba insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk